أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم نعم وبهيراء ونسطور الهبشة وصاحب بصرى أنا أقول بيانا labarai wanda aka samu na magabata sun kafin bayyana shugaba yadda suka dinga bishara da zuwan manzan Allah suka dinga yi wa duniya shela cewa ga annabin ƙarshe na wanda shi ne majingilar halitta duka kuma shi ne wanda duniya ke sauraro kuma dukkanin su suka yi ittifaki a kan waɗannan kalmomi to shi ne an faɗi wato wasu daga cikin mawakilina na su larabawa da waɗansu to shi ne kuma za a ci gaba da bayanansu yanzu to akwai a wanne ne bahira bahira ya yi bayanin zuwan manzon Allah shi ma tun kafin aiko shi a mashahuriyar kisan nan wasu suka tafi zuwa wato sham inda a nan ne shi bahira idanu da manzon Allah a lokacin yana shekarun tasowa yana shekarun tasowa to yi bayani da cewa wannan maɗaukaki ne masurul habashatu shi ma ya yi bayanin bayyana manzan Allah sahibu busra shi ma ya yi bayanin shugaba sallallahu alaihi wasallam
wa baghadira to shi ma wani mutum ne ya yi bayanin zuwa manzan Allah
wa usqufi shami kofi sha shi ma mutum ne wanda ya yi bayanin bayyana manzan Allah wal jarudi da jaro wanda duk kafin zuwa manzan Allah suka yi wa duniya bishara cewa manzan Allah yana nan zuwa
wa salmana da Salmanin Farisi
wan da najashi Najashi
wa nasara al habashati taron Habasha gaba ɗayan su sun san Allah zai zo duniya
wa asaqifi da najrana manya-manyan malaman nan na Yahudawa na Najran
wa ghayrihim mimman aslama min ula- min ulama'in nasara an zuwa sake kuna da rana da suka zo suna ganin cewa yanzu ya za a yi wannan lamari Allah ya ce ba wata magana duk wanda in yana dukkanin su a cikin su wanda kake ganin in dai suna ganin kai ba annabi ba ne to a zo a yi mubahala kawai ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك فيه من الدين فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم زور ثم نبتهل سيد العالمين والشجاع صابودة بحلب الزاج tunda kuna ganin akwai jayayya akwai sabani to abin da za a yi kawai a yi mubahala suka ce me ya mubahala shi ne ce ku fito da kwanku da kwarkwato kowa a cikin ku ya zo da ƴaƴansa da in yana da jikoki ya zo da su da matansa in ɗaya ke ya taho da ita an biyu ne ya taho da su gaba ɗaya da ɗan uwansa duk wanda ya shafi jininsa ya zo da shi ni ma zan ɗebo nawa gaba ɗaya ita idan aka zo muka haɗu zan yi addu'a fa iza da auto fa amin idan ne addu'a ko kuma ku dinga cewa ai to shi kenan sai ga sai da lugudu ya ya zo suna zuwa sai suka ganci ya ɗauko a halin baiti din nan eh an fikira ta tsahira ya taho da sai da tunisa'il alami ya ɗauko da ya ɗauko sayyidina ali ya ɗauko الحسنين الحسن والحسين يشهد سيف wani ga ni na fito gaba ɗaya na zan yi addu'a duk wanda ba shi ne akan gaskiya ba a take a yanzu Allah zai shafe shi shi ne shi shugabansu ya kira su suka ce da manzo Allah to muna zuwa ya suka koma gefe shi shugabansu ya ce kai abin nan tura ta kai bango dukkaninmu nan kun san dai kowa ya san annabi ne ko to shine dalilin da isa alƙali ya kawo mai sake fito na kira kun san annabi ne suka ce kwarai mun karanta shi a cikin littafi suke to in kuka suke kuka yi mubahalar nan ba ni ƙara taku ɗaya a cikin ku yau Allah zai shafe mu gaba ɗaya sau da haka yanzu kowa ya kama ɗansa da jikokinsa kowa ya kama hanya kan mu waiwaya kan mu waiwaya mu tafiyan mu suka gudu gaba ɗayan mu sake dawo ce ba zai taɓa yiwuwa wannan ne mu ba hala da mu da rayuwa ba zai yi ba to kaga kaga sun faɗi gaskiya ke sun faɗi gaskiya to نعم وقد اعترف بذلك هرقل وصاحب رومة عالم النصارى irakal ma ya bayyana da wannan shine sahibul rumata ka san wasiƙar manzon Allah ta je masa lokacin ya fito Ibilisa ina masallacin Qudus sai ga wasiƙar shugaba ta zo Silim Taslam yutik Allahu ajraka marratayn manzo Allah yake ka musulunta ka kubuta ubangiji zai baka ladan ka guda biyu ya gaya masa duk abin da abin da yake cikin wasiƙar na aka karanta masa yake to hakika muna da labarin annabin ƙarshe da zai zo kuma mun san siffofinsa da komai da komai amma dan dai in sake samun tabbas waye ya aiko mana da da wasiƙar nan nan santa ce ta kasuwanci a je kasuwa da cikin gari a yi shela duk waɗanda suka zo daga daga ka'aba su zo ana neman su aka yi sa'a su abu su fiyana sun je kasuwanci a lokacin shi ne yake a zo da su aka zo da su kun san labarin da aka faɗi sunan shugaba suka ce ƙwarar kuwa mun san da to ina da magana da shi ya aiko min da wasiƙa to ina so in muku tambayoyi wasu tambayoyi dangane da shi in kai mun ƙarya da na bayan ka nan zan sa su gaya min alamar cewa ƙarya sai in sa a ile ma kai yau shi ke nan ya dinga tambayar ya dinga tambayar mahaifansa sarakuna ne ta ba sarakuna ba ne da ita gaskiya ne kaga da a ce sarki ne iyayensa sarakuna ne to sai ce tun da i bayyana da wannan sarauta gidansa yake nema ko kuma ba ɗaya masu kuɗi ne suke bin sa ko sarauna na ai dukkanin sarauna ne to magana ta gaskiya ke kuma kun taɓa jin ya faɗi abin da ba daidai ba ai tun da yake bai taɓa ƙarya bai taɓa yin ƙarya ba shi ne shi ne shi ne rakali yake cewa to a labarin da yake faɗa da to nan gurin da nake zaune sai guguwar wannan annabin ta zo ke tafiya yaji da gurin nan da nake zaune to haka kuwa duk haka yadda duk kowane ya faɗa in haka ne isa ubangiji yake kiran manzon Allah alhaqqu shi ba taɓa yin kokonto a kansa gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam na'am
ورئيسهم da kuma shugabannin nan nasu ومقلقس صاحب مصر da mukauki su shugaban misira shi ma ya yi bayanin zuwa manzon Allah
والشيخ صاحبه da shehu sahibu abokin wazirin
وابن سوريا abin suriya ya bayanin zuwa annabi وابن أخطب وأخوه da dan a haɗabu da ɗan uwansa yayi dan a haɗabu da ɗan uwansa
وكعب بن أسد da ka'abu ɗan asadu
والزبير بن بادية da zubairu ɗan faɗiya
wa ghayruhum min ulama'il yahudi da waɗansu su daga malaman yahudawa mimman hamalahu al-hasadu wan nafasatu 'ala al-baqa'i 'ala al-shaqa'i na daga waɗanda wato hasada ta ɗauke su a kansu wanzu a kan taɓewarsu Eh, sun ga gaskiyar amma sai suka zaɓi cewa ba za su yi imani ba wayannan na baya bayan nan duk da aka faɗa sun tabbatar haka yake amma kuma ba su yi imani da shi ba
wal akhbaru fi hadha kathiratun yanzu kamar ibne a haɗa ba an faɗi labarin ran da sai da lujud ya sauka a madina kashe gari su waɗannan ibne a haɗa ba sai suka tafi sai to kaji an ce nabi aikar zaman ya zo madina to abin da ya kamata mu je gobe inda dukkaninmu makarantan a taurari to mu je mu duba mu je mu tabbatar wai shin haka ne shi din ne siffofinsa da aka faɗa na a tauran nan ko ba shi bane to an faɗa cewa da suka je tun da safe suka je ba su tashi ba sai da magarwa suna daga nesa kuma ba zuwa suka yi ma suka yi magana da shi ba idan ya yi magana suka kalli fuskarsa da yadda yake maganarsa sai a ce ɗayan ya ce da shi ya Allah ya faɗi maganarsa a cikin taura sai su karanto aya sai su ga shi ɗin ne sai ɗayan ya ce yaya yake wannan ishi shi ne. ya ike gaisawa da mutane sai su jawo ayar da Allah ya faɗi a taura ya ike al'amuransa duk sai da suka gama yamma sai suka ce to shaida ko hujjoji sun kare menene abin yi to kaga inda shiriya a hannun dan adam take irin sallama ko ya sai ya ce da shi to me za mu yi yanzu in mun koma gida sai ce in mun koma gida mara za mu tashi ɗaurawa na yaƙi da shi kaga ashe ganin gaskiya ba shi ike sawa a imani sai ganin gaskiya daban imani da gaskiya kuma daban Eh, ba don haka ba ina za a samu kafuri a zamanin manzan Allah amma ga su sun gan shi ɗin amma kuma Allah bai yadda ba yanzu yau ɗin nan da kayi mafarki ka zanka a filin mai- a filin farfajiyar masallacin Madina sai ka ta farin ciki ma saboda ka ga wani abu da isha su zatin nan da balle a ce da zatin jikin ma ya je gurin su kuma a'a yau gashi a kaidil hayatin rayuwarsa sun ganshi ra'ayil aini kuma sun yadda jikadan Allah ne amma maganar a sallama masa babu an ji anan ubangiji ba saboda haka da nisan zamani da kusancin guri da kusancin zamani da kusancin guri duk wannan kowanne zaman kansa yake yi yanzu mu nisan zamani ba zai cutar da mu ba saboda tsananin soyayyar annabi nisan gida baya cutar da mu kyau yana talla in shaɗa an yi bil aminu mazaru fa mashhaduhu fil qalbi laysa bi idan an ce yau tsakanin gidana da gidansa mulamulai ne dubbanni kike to ba da ba damuwa domin shauƙinsa duk kiftawar gani karuwa ke zuciya da to ka gani to da ka nisan guri da nisan zamani in akwai mahabba da muradin manufa babu damuwa cikin
wal akhbaru fi hadha kathiratun la tanhasiru labarai a cikin wancan nan ka suna da yawa ba za su ji dayo ba وقد قرأ أسماء اليهود والنصارى بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة أصحابه shugaba ya kwamfashi ya kwamfashi kunnuwan yahudawa da nasara da abin da ya ambata cewa a cikin da tafansa akwai siffofinsa da siffu har siffofinsa habban sama ai alif- shi duk abin da ya shafi shugaban sai da Allah ya bayani ba wai iya siffan manzon Allah har siffar sahabban an faɗa cewa wani lokaci sai na umar ya hau doki yana sukuwa sai iska ta yaye masa cinyarsa nan sai wani bai hude ya ga wani irin alamun gashi a jikin cinye sai na umar sai ya tafi gida hankalin sai a tashi yake wani abu na gani a cikin littafanmu an gaya mana akwai wani mutum da zai zama sanadiyar tashinmu daga cikin nan gurin shi zai kore mu daga ƙasar nan to kuma an faɗa a jikin cinyarsa akwai wani gashi hakan nan ya haɗu yake to na ga umaru yana so kuwa na gan shi a jikin cinyar shi ne wanda zai tashe mu daga garin nan to haka ne kuwa
واحتج عليهم بمن بوت عليه من ذلك صحفهم zan Allah ya kafa musu hujja da abin da littafansu suka kunshi a cikin wancananka وذمهم بتحريف ذلك وكتمانه ubangiji ya la'ance su saboda yadda suka dinga jujjuya sufofin annabi suna koyi ta وليهم ألسنتهم ببيان أمره ودعوتهم إلى المباهلة da kuma yadda suka dinga juyar da hars- harsunansu suna karkatar da su ta hanyar bayanin lamarin manzon Allah da kuma yadda annabi ya dinga kiransu zuwa su zo ai mubahala a dukkan wanda yake a tsinewa wanda yake mai ƙarya
فما منهم إلا من نفر عن معارضته وإبداء ما ألزمهم من كتبهم إظهاره
daga cikinsu babu wanda ya ya sami damar yin haka ko ko duk cikinsu ba kowa sai wanda ya gudu gabarin araba da manzon Allah da kuma bayyana abin da ilazance musu na littattafansu
ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره هون عليهم من بذل النفوس والأموال da a ce kuma su waɗannan mutane sun samu saɓanin abin da annabi ya gaya musu da sai ya zama ma bayyana shi ya fi sauƙi a gare su fiye da su ba da rawukansu a ita kashewa da dukiyoyinsu
وتخريب da الديار rushe gidajensu ونبذ الإتال da kuma jefa- da jefar da yaƙi
وقد قال لهم ba shi ko ubangiji ya ce da su قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين wannan bayani na sufofin manzan Allah idan kuna ganin ba haka bane Allah ya ce ku je ku ɗauko a taurar a kawo gabansa a buɗa ta a gaya a karanta a ji inda sufofin a ji an ma babu sufofin annabin a ji in ji Allah fatu bi taurat fatuluha in kuntum sadiqina ku makaranta ne ahlul kitabu ne ku ku zo ku ɗauko ku a tauran mana a karanta sai suka ce abin da za a yi duk yadda abin yake inda duk aka samu siffar manzon Allah to a sa fara takarda a liƙa ruwa jikoki da jikoki ya gaske har ma abin ya duk abin ma isa ce gaba ɗaya abin ya tafi dawa
إلى ما أنذر به الكهان to a haɗa da abin da su bokaye suka dinga gargaɗi da shi
مثل شافي ابن كليب shafi ɗan kulaibu boka ne rikakke ya samu bayanin zuwan annabi a bakin aljanu cewa cewa annabin ƙarshen zamani zai zo.
وشك Shukku shi ma boka ne hatsabibi ya gaya wa kafiran maka lokacin bayyana gaskiya ya zo.
وسديح Sahihu wannan mutumin wanda ya nuna musu guraben kafan manzon Allah ya gaya musu annabin gaskiya ne shi.
وسواد ابن قارد Tawari ɗan ƙaribu ma ya faɗa
وخنافر da kunaturu وأفعى نجرانا fa'ana jarana.
وجزل ابن جزل الكندي jizulu dan jizulu alkindi وابن خلفة da الدوسي ibn halafatar da su wayannan gaba ɗayan su rakakkun bokaye ne
وسعد بن بنت كريز da sa'adu ibn bintu quraiz
وفاطمة بنت da النعمان fatimatu bintu nu'man waɗannan duk sun yi bayani bokaye ne rakakku sun yi bayanin bayanin shugaba
ومن لا ينعد كفرة da waɗanda ba za su ji daɗi ba don saboda yawan su
ila ma zahara ala alsinatil asnam min nubuwatihi haɗa kuma da abin da i bayyana a bakunan gumaka dab da zuwan shugaba idan an je za a yi sujjada a gunki sai a ji gunkin yana magana ina ta ƙwaryar mu ta ƙare gaskiya ta bayyana shi sa ran da izo ran da izo Ma- madina haka idan da faɗa ja alhaƙo wa zahaqa al-ba'il inna al-ba'ila kana zahuqa
wa wululu wa qatri da risalatihi saukar lokacin aikin nan nasa
wasu mi amin hawati fil da janni abin da aka dangaji daga sautotin aljanu dab da zuwan shugaba haka kurin sai a ji ana rera yabon manzon Allah a sama a rasa wane ne ike wannan yabon to aljanu ne
wa min zaba'ihin nusbi an ji labarin zuwan manzon Allah idan an zo an ce wannan gunkin yana buƙatar a yanka masa saniya guda ɗari to idan an yanka shanun su ne musulu to su waɗannan zaba'i hudun sai a ji suna bayanin zuwan manzon Allah suna cewa wannan abin duk da kuke na ƙarya ne amma ku saurari ga bayanin zuwan fiyayyen ɗalibai nan ne su dabbobin da za a yanka su suke faɗa
wa ajwati suwari da cikin duk wani abu na sura da ake bauta masa
وما وجد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة مكتوبا في الهجارة da abin da aka dinga samu a cikin shaida da manzan Allah na sunan shugaba a jikin dutse sai daga sunan annabawa
والقبور da kaburbura sai a ga sunan annabi a rubuce بالخط القديم da rubutu wanda yake da ɗaɗe muna yara ana minta an taɓa yin wani lokaci kabewa an kaje siyowa idan aka baka kabewa idan ka ɗauko ƴaƴan kabewa duk sunan annabi ne ni kai na ɗin nan na siyo aka zo aka buɗe duk sunan shugaba ne da sunan ubangiji a jikin ƴaƴan kabewa muna yara duk isara ce ai to har yanzu bai daina wannan ayoyin ya ce na bayyana shi ba ita hanyar tsira a gurin Allah to ka ba ne ko laƙani aka baka inda na wata bauta na ibada za ka yi to ka dinga haɗawa da salatin annaba wallahi in dai ba annaba ciki ba zai yi ba sai dai idan wanda zai yi ɗin na saban Allah ne to don istidraji ne sai a yi wa mutum sai a halakar da shi da wasu amma in dai hanya ce ta Allah ana neman alkhairi gurin Allah sai an hada da shugaba in dai ba a hada da shi ba ba za a ci nasara ba Allah ya gwama cin nasarar rayuwa kam da annabi idan babu shi ba cin nasara to ما أكثر مشهور abinda mafi yawancinsa duka mashahuri ne
وإسلام من أسلم بسبب ذلك معلوم مذكور musuluntar duk wanda waɗanda suka musulunta da sababin haka an san shi kuma abin an bato ballantana ma yanzu kuma Mm.
فصل wannan fasali kenan ومن ذلك yana daga wa'annan alamomi na annabtar manzan Allah ما ظهر من الآيات عند مولده abubuwan da suka bayyana na abubuwan ayu na ayoyin ubangiji yayin haihuwar shugaba Mm.
وما حكته أمه da abinda mahaifiyarsa ta dinga bayani sai da amina ta yi bayani filla-filla eh haihuwarsa ban mamaki ce isa dan Allah ya nuna mu'ujiza aya eh ga maulidi ma ana kai mutane su taru sun fi dubu ɗari an taru ne kurin dan a ji labarin haihuwar manzon Allah wannan aya ce aiko aya ce babba duk inda kaga an zo an kawata guri an shimfiɗa tabarni an sa kujeru ba ma sai an gaya ma ba sai ce can gurin taron maulidin maulana Allah to ba la magana kuma to yanzu wannan abin da kyau ba ba kyau mu ba ruwan mu da wani abu ne mai kyau inda ya shafi manzan Allah sai da zai da kyau a wurin da kake iya ka tafiya fahimtar ka yawwa ta
wa man hadarahu da waɗanda suka halarci lokacin haihuwar manzan Allah min al-ajaibi na ganin abubuwan ban mamaki
wa kaunuhu rafi'an ra'sahu indama wada'atuhu da kuma kasancewar shugaba ya ɗaga kansa yayin da ita sai da aminatu ta haife shi shi kaɗai ne ita bayin haka a duniya dan da ya sauka a duniya maimakon a kaga yaro in an haife shi a cikin da gwalo ake haifar abubuwa iri-iri na ƙazanta a ɗauke shi a wawanke a ciccire a duk wannan ƙazanta to shi shugaba babu ɗaya daga cikin wannan ƙazanta to bayan babu wannan to kuma ga wata siffa da bayyana da ita yana sauka duniya sai in sujjada da in sujjada in ɗora gwiwoyinsa a ƙasa ya riga ya ɗaga kansa sama ina zance da Allah Allahu akbar
shafisan bi basarihi ila samai ya ɗaga kansa sama ya dogara gwiwoyinsa a ƙasa ya ɗaga ɗan yatsansa haka a ranar a mintunan da aka yi shi Mm.
wa ma ra'atuhu min an-nuri alladhi kharaja ma'ahu inda wiladati kuma da ta zo haifar tasa tare da wani haske i bayyana ai shi ne dunkulan hasken wannan hasken da ta gani tun da da kiyaye ai shi ne an nuru haka an Allah ya ce arja akun min Allah nuru ga fa dunkulan babban haske na na aiko muke da shi sau da ka yi bayyana a matsayin haske alaihi salatu wassalam ita sayyida sayyida um, aminatu da duk ta san wannan shi taron da ta tafi da shi madina ita inji inji ita umma aimana farasat take a gabana tana kallon su tana cewa zan tafi in baka a duniya amma ba ni da damuwa don na tafi na baka domin na tabbatar abin da na gani a mafarkin nan tun da gaskiya ne to fa anta mabu'usun ila al-anam yanzu sai da amina take na tabbatar yau ba kai ne abin tausayi ba yau duk alitta talakai gaba ɗayan su kai ne gatan su da haka dan na tafi ba komai a abuwa wa nan ta koma ga Allah Allahu akbar to da an ji wannan bayani a gurin
وما رأته إذ ذاك أم عثمان بن أجل آسي da abin da ita sai da shafa'u ta gani a lokacin mahaifiyar Usman ibn Abul As da abin da ta gani ranar da za a haifi shugaba
من تدل النجوم a ran nan dukkan taurari Allah yake su yo ƙasa su zo su haska duniya
وظهور النور عند ولادته da bayyanar haske yayin haihuwarsa gaba ɗayan garin maka sai da ya cika da haske ran da aka haifi shugaba
حتى ما تنظر إلا النور in ji ta ita ummu ummu usmana ta ce san da ta zo za ta ɗauki shugaba ta ce sai da ta kai jallan ma ba ma abin da take gani sai haske ko hasken ya yi yawan da shi ɗin ba ta hangensa sai sai hasken take gani ko to wannan hasken da shi irayi da shi ya koma ga Allah al-anwar al-muhammadiyya sai fa yana kiran su al-muqaddimatul muhammadiyya a gabansa da bayansa shi a tsakiya yake da damansa da hagunsa waɗannan muqaddimatu din su ne Allah yi masa da'ira da su Eh, shi sa za ka ji mai shiri na cewa mahudin bi hibzillahi fi kulli hay'atin to wannan annuru din da yi masa da'ira ya kewaye shi to to wannan shi ne yanzu baka ga ko wani lamari na ubangiji ko irin kwatance da ake yi na kwaikwayo da ake yi na tafsiriya idan an ce ana kwatanta shugaba alaihi salatu wasalam sai ga sai a sa haske kurin ya zo ya wuce sai a ce to ana nufin wani shugaban ne wuce a gurin to shi shugaba haske ne to a tare da shi akwai wani annuru da ike kewaye da shi babu wani abu da ike iya zuwa ike ta wannan hasken ya ratso wani abu a tare da shi wannan hasken isa Allah ya sa masa tambayi a kafaɗarsa ta wajja haisu shi ita ta inna kamar su duk inda ka ga dama ka yi duk abin da ka ga dama ka yi waɗanda suka ji kama na lamunce musu duk abin da suka dama su yi don da an je aka je yakin bada suka yi masa hidima Allah ya ba su wannan sani saboda shi matsayin ya wuce duk inda kake tunani kace ba abin da nake gani sai hasken ko to wannan haske ina nan kullum sai an gan shi wanda duk kaje rauza madina kana raulan manzan Allah ka tsaya ka nutsu da kyau idan ka fito raudan manzon Allah ka je babu jibrila ka tsaya ka kalli jawin duniya jawi haka sasannin kasa za ka ga wani iri ne na nan gurin yaya siffa gurin take ya yanayin gurin yake za ka dinga ganin haske ina tashi hasken manzon Allah ya ga ran da ya shiga Madina haka sahabbai suka faɗa an je an taro shi ya sauka a kuba banin najjar to ran da itaso bayan kwana hudu da itaso ishigo cikin madina da ishigo cikin madina suka ce ko allura ce a ɗaki sai kaga tana fi kyalkyali kuma aka rasa wani irin kyalkyali ne wannan dabbobi sai a ga kyalkyali jikinsu yake haske ya mamaye ko'ina suka ran da isauka a madina a wannan ranar abin da aka danga gani ke ba gida duk gidajen madina haka ne saboda haka kaga wannan ya isa da karama annabi to billahi da yi wannan hasken in je ka samu muhabbarsa sai ma a jikoi shi a jikin yana nan yana gudana wani lokacin Allah ya mai da shi na ma'ana sai ka ga bayan Allah ana gano shi waɗanda suka samu zaukin shugaba Allah ya so a ga irin wannan hasken a gurin da sai ga ana fitowa gurin su ana gano hasken eh ana gano hasken ana tahowa haka haka al'amuran za su za su ta kasancewa yanzu duk abin da ike ake taruwa a Madina duk hasken ake ganowa na ma'ana to sai izo na zahirin ma a dinga ganin ai kaga kowa ya gani a kwanakin baya inda hasken idin ga zuwa ina shiga cikin raulan daga halar sama ba aka ga haske ya haɗe da jikin kwalkufatul habarau yana shiga ike yi ko fita yake ba wanda ya sani saboda ƙarfin su abun Allah to
وقول الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف dar shafa'u mahaifiyar abdurrahman dan auhu
لما سقط صلى الله عليه وسلم على يدي واستهل yayin da shugaba ya sauka a hannuna sai ya ambaci ubangiji
سمعت قائلا يقول رحمك الله yace ina daukan sa tafi sai na ji gaba ɗaya wani sauti nake ji ana ta rahimakallah rahimakallah
وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب ta ce idan na ɗaga ido na in ji ita na na shafa'u ba fa ita wacce ta zo wa duniya da wannan hasken ba na na shafa'u wacce ta zo unguwar zoma ta ce da na ɗauke shi a cikin halitta Allah ba abin da ban na gani duk kaunin ina ganin ta inda na ɗauke shi Allah wannan ya sadaka ban mamaki ta ce sai na ga mahudar rana na ga mafaɗar rana Allahu akbar
حتى نظرت إلى قصور الرومي kace ka tangon rum ba abin da bana gani manya-manyan gine-gine da aka yi a duniya duk ga su a gabana ina kallon su Hmm.
وما تعرفت به حليمة وزوجها زئراه من بركته haɗa kuma daga alamomin annabta na daga abin da sai da halima ta gani da ita da mijinta waɗanda su biyun nan suka shayar da shi na abin da suka gani na daga ban mamakin annabi ka duba halin da na na halima ta shigo ta ce a faɗin duniya kaf babu garin da ake shan wahala a duniya irin banu sa'ad ta ce wahala muke sha suna cikin kunci tashin hankali da wahala ya wajabta ga mazan da matan kowa sai da ifita ya je ilima kuma a tafi bara a tafi cikin garuruwa a nemo yadda za a yi a samu abin da za a ci amma su dai a inda suke komai ya ƙari suka taho suka zo da matan nan su su wajen arba'in ita na na halima ta ce ba dama an taho ni kaɗai ta da mijina saboda rauni abin da muke tafiya jakin a kai faɗuwa yi ya zama to gaba ɗayan waɗannan mutane arba'in sai da suka zo su ita kuma tana can hanya ba ta zo ba suka babbi gidaje aka samo abin da za a ɗan samu abinci wannan haɗa mata da ɗan kayan yara a bata wannan a bata abinci wannan ita ku ashe tana can ƙarshe ita ce tauraruwar ita za ta rabota da asirul a'azam da aka ta taho ta zo suka shigo garin maka a cikin duhun magaruwa suka zo wa'annan suna ta shewa sun samu abinci an ba su gwanzo an ita ko za ta ɗauki na jamal wujudu gaba ɗaya suna ta hankalin ta ta to sai ki kewaya a gani da inda ta tafi a gajishinta ba lafiya ba kuzari ba komai ga 'ya'yan da aka haifa amma ke ba a baki ba me yasa saboda baki da lafiya ma ba ki dan mu ne ki tafi da shi a haka mai lashi lashi ta je nan ke nan ta dawo tana kuka sai Allah ashe Allah ya mata sha'ani ma sai za ka rabauta da babban sirrin da babu irin sa idan da za ta dauki shugaba ma ta zo koma gurin mijinta da halin da ake ciki ɗanta da ta zo da shi banda kuka ba abin da yake in ta ba shi mama ma ba zai samu komai ba ci ga jakin nan biya fa faɗiya da dauke gaba da ka take amma a wani gida an ce da ni mahaifinsa ya rasu wanda aka haifa da amma me kake gani su ka fi ɗauko shi to a nan arziki ya tabbata ta taho ta ce a bani shi ke sai ga suwai ba al'asalami ya ita aka ce ta ɗauko mata shi na na halima ta ce ina zaune sai na ga an ɗauko shi a cikin a cikin zanin goyo ta ce ban taɓa ganin farin abu wannan irin abin da aka ɗauko annaba a kai ga kuma kore a kai kuma yana kwance a kan kora ta ce da na hango shi ma ta ce na zo sai na gan shi amma saboda kwarjininsa hannuna ya kasa yadda zan sa hannun ɗauki shi amma na gan shi kamar ya rufe idan sai na bacci da na dafa kirjinsa sai na ga haske ya fito daga cikin idan yana murmushi yake da na fi hasken idan hassan mai da na hau na shiga cikin wani aiki kuma yanzu da aka aka ce to shi ne wannan da na halima ta gane cewa to tabbas wayancan mata ba wata ta ganshi domin inda sun ganshi ba za ta same shi ba sai dai labari ake gaya musu maraya ne fa maraya ne ashe ba marayan da aka sani saboda haka zan ɗauki shi sai da suwai ba ta miƙa mata shi sai ta ɗauke shi sai ta haɗa shi da jikinta kana haɗa shi da jikinta sai ya zama a faɗin halitta Allah kabba mai lafiyar ta ba ni can zatin ta ko saboda ta gamu da alkimiya ta gamu da aikin Allah ta ɗauke shi ta sa shi a tare da ita sai zama ba abin da take so irin ta je gurin mijinta da wannan nan da ta ɗauka ta ɗauko ta tafi da shi a cikin duhun daren tana shiga da shi gurin mijinta tana shiga sai ce da ita ya halima inna hazihi la nasamatu mubarak ke wannan fa ba wata dai halitta ce da ta Allah kawai wata albarka ce Allah ya hana mu da ita ta duba ɗan nan mai kuka ta ga ya komo cikin lafiyar da suna ɗin nishaɗi to ina yunwar da take bi ɗazu to ga na biyar ta duba taguwarta ta ga taguwar ta yi kyau ta yi girma aka zo da safe jakin da za su hau a wata ruwa ya cewa aka yi bai sai da isi gada ga Allah jakin ɗauke su suka tafi da ya ɗauke su suna kai sai ya tafi ka'aba idan da kewayawa da su ina kewaye na shukura ga Allah da aka suka fara tafiya kuma da aka tafi kan ta koma gida dabbobinta sun cika tabkar da abinci da haka na na halimu ta ga arzikin da tun da Allah ya taba ta saba ganin wannan Allah kuma i wanzar da sunanta a doron ƙasa yanzu a ciki ko za a kashe ka bala ka san sunan mace ko ɗaya cikin wancan ba amma ita yanzu ta jingina da wanda dama sai an santa yasa Allah yake cewa a cikin zaburar Dawuda yake cewa shi annabin nan in dai ba a san ka ba ka jingina da shi to zan sa a san ka saboda shi yawwa duk iyayensa da kakanninsa aka ga duk saboda shi aka san su to nan Allah ya kare albarka gaba daya babu inda kuma ta samu tashin hankali irin ran da aka ce kuma gashi an zo an yi masa shakku sadai kowa izo ya ce ki mai da shi gida kowa izo ki mai da shi gida ko wani abu ya same shi a nan gidan taruwa ake dan abinci daga guri guri guri guri shari shari ana zuwa gidan halima akwai wani ɗa mai ban mamaki ana zuwa ana ganin ana samun albarka da shi duk waɗannan da la'ilin nubuwa ne dalilan annabta ne abin da suka gani a gurinsa na daga albarka abubuwa iri iri malam manyan malamai duk sun rubuta tarihin abin da ya dinga faruwa ita da ita mun safiya ta yi ina ganin duk yaran da suke kewaye da mu nan duk ba kowa ina suke tafiya sai ai ana tafiya da suna tafiya kiwo ne take to ni fa take a barin na barin ta ta da kafta daga nan take to ina son gobe ki hada da su tare take ne karata ya masa wata tsakiya a wuyan ta ba shi sanda saboda haka da ya fita da zakuna da dabbobin dawa suka dinga zuwa suna cafa a gurin suna sallama masu to haka ta dinga ganin ayoyi ayoyi iri iri shugaba shugaba sai Allah ba Allah mun gode maka don ƙara
ودرور لبنها له
da kuma ɓuɓɓugowar nonon nan na ta gare shi
ولبن شارفها da nonon wannan taguwa tata وخصب غنمها da kuma albarkan nan ta dabbobinta
وسرعة شبابه da saurin tasa wannan tasa
وحسن نشأته da kyakkyawar tasowarsa yadda idan yana gidan halima shiga kurin ake ana fitowa idan lokacin tsananin zafi ne to ba inda za ka je ka ji wata ni'ima ce a gidan Halima saboda shugaba yana ta rabu da yunwa ta rabu da kishirwa ta rabu da dukkan abubuwa marasa daɗi wannan sabi ina nan har yau ka jingina da shi sai ma Allah ya raba ka da duk bala'i ƙware kuwa to
وما جرى من العجائب ليلة مولده abinda idan ga gudana na daga abubuwan ban mamaki a daren haihuwar shugaba sallallahu alaihi wa sallama
من ارتجاج إيوان كسرى na daga girgizar nan ta fadar sarki kisra
وسقوط الشرفات da faduwar hasumayoyinsa
وقيد بحيرة طبرية korama dabari ya turan nan sai aka zo sai aka ji da fili ba komai a gurin shugaba ya zo
وقموج نار فارسة wutan farisa aka zo aka tara gun ya yi sanyi kalau ba komai ma a gurin
وكان لها ألف عام لم تخمد tun da ita suke bautawa dama shekarar ta dubu ba ta taba mutuwa ba shekara dubu aka yi karni goma wutan nan ba a taba ganin ran da ta mutu ba har ma ta zama shu'umanci ne kurum tunda dama sun shi ita ake bautawa yanzu kamar ai mun karanta a tarihi a karatun ƙungiyoyi na masu bauta cewa ko a indiya yanzu akwai waɗanda idan mutum ya mutu sai a jiyar itace a kansa shishiri itace sai a ƙyasta wuta sai ya ƙone gaba ɗin suka ce domin ita wuta ramni ce zuwa haske na allantaka tunda ita ce allah to babu abin da zai sada ka da Allah a gurinsu sai a babbace ka wannan hasken zafin wutar ya sada ka da wancan Allah na gowa sabi ne suke kona mu suke kona mutane saboda ita ce a babbauta ita ce yin komai a gurinsu wuta ita ce wacce ta halittu kan mai ta halittu kan to mai kusan da canci yawo duniya ran da aka haife shi ana zuwa sai aka tara babu wuta ko kwallo ɗaya samu babu garwashin wuta ta koma ta san gare gaba wannan yana daga abin da ya ɗau hankalinsu a duniya da ba taɓa ganin bala'i kamar wannan kuma bayan shekarar ta dubu ba taɓa mutuwa ba amma ran da shugaba ya zo shi ke sai haske bayyana
وأنه كان إذا أكل مع أمه أبي طالب وآله وهو الصغير شبع ورو to kuma bayan da ki dawo daga gidan sai da halima kaga ita sai ta kawo su wajen kakan abdulmuttalib abdulmuttalib bai taɓa jin daɗi a duniya ba sai ran da annabi ya dawo ya zo in ya zo gaban ka'aba zai zauna da bukatarsa shugaban ya zauna a tare da shi ba dare ba rana ba zai yarda in motsa nan da can ba sai ya san me za a yi to shi ne ya kirawo abu ɗaki yake ka ga lokacin tafiya da ya kusa kuma kai kana da iyalai da yawa kana cikin yanayin rayuwa to ba zan zaɓe ka da wannan sirrin ba sai dai na ba duniya idan na ba duniya ka san ji yadda za a yi wannan ɗin ya koma gida in baka samu komai a duniya ba sai shi ka azar saboda haka sai da shi zaman to an kusa a yaki tsakanin yan uwan abu ɗalib da shi akan waye zai koma waye zai tsoci manzon Allah aka dinga zama aka dinga zama kullum aka zauna ba za a samu muwafaka ba kowa bukatar sa annabi ya koma gidansu ai abun ba karami bane ai ran da zai koma gidan halima shi zaman sa na biyu gaba ɗayansu kowa kuka yi dandali da za ta tafi da shi can madina nan ma kuka aka dandali ita ko dama umma aimana tana da wani sirri tsakanin da shi ba abin da take a duniya sai ibn in ya fita to kalle ka sosai ya ka hango tana sirke da kaya a hannunta da wani abu wanda in yana bukata da kawo ba saboda zuciyar ta in ba shi kamar mutuwa za su to haka i zauna shi dama mahashudun mahafo haka fita ita wannan wannan baiwa Allah ummu ma'ababi haka ta mana yake a siffarsa shi mahashudi ne mahafudi shi da'iman akwai wani abu a kewaye da shi da ba dama a ce wai wai an rabu da shi ba zai yi ba kuma kullum bauta ake masa hidima ake masa to haka irayu tun ajiya ballantana a yau to mahasudun mahako sallallahu alaihi wasallam to saboda haka aka zo to kasancewar su shine babba yace da su to kun ga ba wata magana ni mun yi magana da mahaifina a kan madadin cewa ni ne zan dauki ba wata magana to shi ne ya ɗauke shi shi ne ya ɗauke shi kai shi gidansa to da ya kai shi gidansa to nan fa gida ya zama mai tsada kuma sakin da malam kaji ubangiji yana kyala karman nan lafi alal mu'minina yau ba aka fi yin rasulan abun ba karami bane isa lamarin sa sam sam sam ba a san shi ko da an san shi ta wannan haifiya to ba a san shi ba ta haifiya da yawa Allah ya da masu kira da Allah ya da masu kira da saboda haka ki koma wannan gida ran da isauka a gidan aka dafa abinci da isa ka hannunsa a ciki malam da suka ji a ce a da ba abinci suke ce na ci suka ji wani abu na musamman inda shi ya faɗa ya ce shi idan zai ci abinci allah ne ya ce idan kun ga na kwan uku ban ci ba na kwana goma ban ci komai ba kan ku damu amma kar ku ce za ku bi na da suka dangare cewa to tunda mun gane ina kwanaki bai ci abinci ba mu ma mu kwana uku mu yi azumin kwana uku shi ne kafin a yi kwana biyu hannun su ma ba zai tafi sama za su mutu na suwa na suwa ne ki ai ba za iya fitowa da ji a kira su manzo Allah ya an ɗauko su an kawo me ya faru ta ce sani muke yi me ya faru kai muka ga kana yi yace wa ayyukum muslimin to dama cikin ku akwai iri na wa yake ku yi kar ku yi inna ma ibni rabbi abitu yut'imuni rabbi ko kuma a wata magana yace abitu wa ta'amu wa uska ni ai ni da kuke gani na nan ina cin abincin to ta ina yake ta inda ba wani mahaluki da inda nake ina sha ta inda ba wanda ya san inda nake sha masana su ce an zai ci abincinsa shi daga halara ake kawo masa sai yi in zai sha ma haka in ma bai sha ba da abinci da ruwa ba su da tasiri a tare Allah ya da masa Allah ya aminci Allah ya kara mana son kara mana imani ya kara mana imani da shi sa muna da cikin masu cikin asawa da gurabansa da soyayyarsa habbarsa da ya tabbatar mana ita wanda ke gaba da sallah ya